والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم العربة شابك إلى وطن ربيع الأول شكرة تدبو ليلة دريه da 47 ijiriya wanda ya dace da goma ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a miladiya muna darasi na sittin da shida a cikin karatunmu na wannan littafi a zadul mustaqni wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano Najeriya yau da ikon Allah ta'ala za mu tashi sabon fasali ne kenan ban manta ba faslun ne ko a fasali akan darasi na 66 a fasali da yake magana akan rukunin sallah yanzu mun shiga ko in ce yau za mu shiga tushen ita sallah din ga yadda bakin yake malam yace faslun arkanuha alqiyam wat tahrim wal fatihatu wal ruku' wal i'tidal anhu والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم waɗannan su ne rukunai na sallah guda goma sha hudu da za mu bi su ɗaya ba ɗaya insha Allah ta'ala idan an ce rukuni a sallah wato ana nufin abin da yake abu baya yiwuwa sai da shi ita sallah idan ka dunkule ayyukanta da maganganun da ke cikinta ta kasu kashe uku ne zan maimaita in ka dunkule sallah akan ayyukan sallah ayyuka na ce na motsi kenan nake nufi da kuma maganganu da ake a cikin sallah na baki kenan in ka dunkule ayyuka da maganganun to duka sallah tana dauke da hukunce-hukunce ne guda uku na farko shine rukuni a cikin sallah akwai wasu abubuwa da su ne rukunai na biyu shine wajibai rukuni bai wajibi bai kai rukuni ba na uku shine sunnoni ga yadda bayanin yake rukuni shine wato gangan jikin abun da in babu shi babu wannan abun don ka gane cewa a cikin bayanan nan da muka yi duk abin da muka ambata in ka kuskura baka yi shi ba a cikin sallah to baka da sallah shine ma'anar magana duk abin da aka ce rukuni ne wannan hawa guda goma sha hudu ko guda goma sha uku a bisa sabani idan ba ka yi guda ɗaya ba ko da mantuwa ko da kuskure ba uzuri babu sallah mantuwa ba ta ɗauke rukuni kuskure ba ya ɗauke rukuni yanzu me rukunin masallacin nan waɗannan filolin a mutun nan da filolin da suke cikin gini ɗaya biyu uku duk ƙarshen ƙofa duk ƙarshen angal su ne suke rike da masallacin yanzu yau da za a nemo mai aiki ya sare waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa guda takwas ɗin na cikin masallacin nan insha Allah kafin ya gama sare su ya rikito saboda su ne suke rike da masallacin kuma ba abin da ya kai su ƙarfi waɗannan filolin don dutse ne a ciki da rodi mai kauri da siminci isasshe to shi ne rukuni da kuma angles na masallacin nan to ita ma sallah allan da ya yi ta sai ya yi mata rukunai ina ta maimaita bayanin nan ne don ka gane ba uzuri akan jefar da rukuni ko kuma ka zo ka yi shi ba daidai ba za ka rushe sallarka kaga kana da aiki kullum ka zo yin sallah ana bin ka ka kula da abubuwa guda goma sha hudu sai ka kula da su a cikin sallarka in an ce rukuni ana nufin da'imun shay'i wa umdatu shay'i madaukan abu madogaran abu Allah ce ya kuma alaiha yanda abin yake tsayuwa akan akan su nasoshi sun zo cikin alkur'ani cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kenan da suka tabbatar da cewa ita sallah tana da rukunai duk wanda ya bar rukuni da gangan sallarsa ta baci wanda ya batta da mantuwa to ba a yafe masa ba amma zai iya dawo da ita wannan rukunin gyaran sallaka shine in ka bashi da mantuwa ka dawo ka ɗauko shi ka kawo shi kana tunawa ka ɗauko shi ka kawo shi kenan ka yi jabirin sallah kamar mutum ne ya karye sai aka ɗaura shi an masa jabiru kenan to ita ma sallah in an manta rukuni uzurin mantuwa baya sa a ce an yafe maka rukuni sai dai ka kawo shi to idan kuma mutum bai zai iya dawowa da wannan ba fa kamar yadda zamu zo a cikin fashin bakin bayanin karatun zamu yi magana wanda bai zai iya dawo da rukuni ba to ya zai rukuni daya idan ka bar shi a cikin raka'a daya to ya rugurguje raka'ar sai dai ka sake sabuwar raka'a misali mutum yana cikin sallah ya yi raka'a ta farko ashe raka'ar farko da ya zo sujjada ƙwaya ɗaya yi bai tuna ba wataƙila a masallacin duk sun rabka na su ma ba su tuna ba limamin sujjada ɗaya yi sai da ya shigo raka'a ta biyu har ya shiga ya kama karatu wataƙila ya yi ruku'i ko ya zo ya yi wata sujjadar ma sai tuno a ni fa sujjada ɗaya ne a wancan raka'ar to yanzu ya zai iya kawo wannan sujjadar ta ta wuce masa sai suka ce duk wanda ya bar rukuni a sallah idan ya tuno in kafin ya kai irin wannan rukunin ne a cikin sallar to zai iya tadarukin rukunin zai iya riskan rukunin zai iya ɗauko shi ya kawo shi ya yi shi zai ɗora sallarsa idan kuma har ya shiga wani rukuni irinsa bai tuna ba sai da ya zo wani rukunin irinsa to waccan raka'ar fa ta lalace gabaki ɗayanta dole yanzu sallah mai raka'a hudu ta zama masa mai raka'a biyar saboda waccan raka'a ta farko din babu ita a lissafi saboda an bar rukuni guda bari buga muku misali mutumin da yake sallah ɗaya raka'ar farko sai sujada ɗaya sai da ya miƙe ya shiga raka'a ta biyu sai ya tuno a ashe ba ana bin sa wata sujada guda ɗaya da bai yi ba yanzu kaga ya tuno ta amma ya yi nisa har ya shiga karatun fatiha haka ne to yana da dama ya koma a take ɗin yana tsaye sai ya sunkuya sai ya yi wannan sujjadar ƙwaya ɗaya sai ya sake wannan amma fa duk abin da ya biyo bayan ta kuma sai ya tisa shi sai ya yi wannan sujjadar ƙwaya ɗaya ta cika da ‘yar uwarta kenan sai ya ƙara zaman tahiya sai ya daɗa miƙewa sai ya samo sabon karatun fatiha sai ya ci gaba da sallar kaga ya yi tadaruki kenan kenan duk rukunin da ka bar shi sai ka tuno bayan ka shiga wasu rukunan sai ka tuno to kana iya komawa ka ɗauko wannan rukunin ka yi shi a inda ka bashi amma duk aikin da ka yi bayan wannan rukuni da ka bari na kuskure to ai ka yi gini ne akan kuskure an fahimci wannan to kala da biyu shine to baka tuna ba sai da kai sujada daya wataƙila ma ka yi ta biyu kana kokarin ka yunkura ka shiga wani abu sai ka tuno kai ashe fa a raka'a can ha kai sujada ɗaya kai to yanzu anan ba komawa baya za ka yi ba kawai sai ka ci gaba da sallarka wannan raka'ar farkon sai ka yi ilga'inta me ilga'inta ka wullar da ita ka jefar da ita ka fance ni me yasa ba za ka koma ka yi wancan rukunin ba ai ka wuce shi har ka zo ka yi wani irinsa a raka'a ta biyu to raka'ar wacce ta bata ta lalace kawai ga yanda zaka fi samun sauki kamar ruku'i ne baka yi ba Allah ya jarrabe ka da rafkana daga gama karatun sura ruku'in ma baka yi ba kurin wuf ka wuce kai sujada saboda tsabar kana tunanin duniya har kai ka daga ka zo ka kama karatun Fatiha sai da ka zo ka sunkuya za ka yi wani ruku'in ko ka ma yi wani ruku'in sai ka tuno to ai tun da ka riga ka shiga wani rukunin irin wannan wanda ka manta to wacce ka ta mutu za ka sake sabuwa ne saboda ka shiga wannan rukunin idan kuma baka yi ruku'i ba kana cikin karatun fatiha har ka shiga sura sai ka tuno ashe ba baka yi ruku'i ba sai kai me kawai sai take kawai sai ka yi me sai kai ruku'i idan kai ruku'i sai kai sami Allah liman hamidahu idan kai sai ka sake zama kai sujjada in kai sai ka daddagowa sai ka maka karatun Fatiha kenan ka dauko abin da ka bari sai ka jona kun gane wannan kun bayyana to kada wata rana mutum ya samu matsala ya je wullar da wani rukuni ya rasa yadda zai ka sani in ka jefar da rukuni ko ka kawo shi ko kuma in baka kawo shi ba raka'a ta mutu gaba daya to sai sai wajibi shi wajibi bai kai rukuni ba shi wajibi dole ne a yi shi shi ma za mu zo mai bayani yaya ake yin wajibi shi ana ana ana ana yin sa kuma a yi sujjada sai sunna sunna kuma ita mukammilatu salati ne wato kayan cika sallah ne an gane su suke cika sallah kamar yanzu ka zuba wa kofi ruwa ka zuba ruwa ya cika amma bai cika damdam ba to wannan ɗan sauran ruwan da zaka cika ta shine sunna kayi wanka kayi kwalliya kayi komai da komai amma baka saka hula ba to wannan hular da zaka sa din ita ce sunna ita mukammilat ne baka saka agogo ba in mai bukatar gilas ne baka sa gilas ba kenan wani abu ne da zai cika maka sallah to za mu yi bayani akan me hukuncin kamar yanzu na muku bayani akan jefar da rukuni a sallah ko da kuskure ko da mantuwa ko da jahilci duka ba uzuri sai an kawo shi to za mu zo na wajibi za mu zo shi ma na sunna in kuna tare da ni um, wannan kenan wanda ya bar karatun fatiha da gangan kaga karatun fatiha rukuni ne za mu zo mu karanta da ku haka kullum ya ƙi yin karatun fatiha wannan gaba ɗaya sallarsa ta ɓaci manzo Allah ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an a wata riwayar wa bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kenan ba sai ka ɓata lokaci ba duk wanda izo sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah to ba ma karanta fatiha wani sallan ma yana yin yi wani ya kira ni yana fatawa wai wani ne wai haka kawai wai jiya haka kawai ya tashi ya ce shi bai zai sallah ba gaba ɗaya jiyan bai sallah ba me dalili ba lafiya lafiya sa kalau yana cikin tsoro ne kalau yunwa talauci haka kawai wai shine wai ya bugo wai wai me hukuncinsa inda ka san bige shi da guduma wallahi to ba wani uzuri wai yanzu ya zai na ce to yanzu zai ci gaba da daina sallan ne ko kuwa ya tuba ne yana so zai dora sallah abinda malamai suka ce duk mutumin da ya bar sallah da gangan kun ji da wannan da gangan to zunubinsa laifinsa ya fi ƙarfin ramuwa ma bai da ma wani mazauni a shari'a ɗan ya shiga uku ne kawai ba ka da nassin da za ka ce ya rama ramuwar sallah ga mai uzuri ne zai rama sallah wanda ya bari ta kubuce masa ko wanda ya bacci ko ya manta man nama an salatin auna siya. amma babu hadisi akan manta raka amidan da haka wasu suka ce kurin ya shiga uku ya je ta istighfari Allah ya san yadda zai ji amma koyo ya mutu a cikin lissafin rayuwarsa akwai rana guda da bai sallah ba ko wata sallah ba ya ɗaya bai ba suka ce in kai bar abu aka ce ma ka kawo ramuwa ya taimake ka ka lalata mutane mota ko ka fasa mutane mota aka ce ka je ka gyara ai an taimaka maka in aka ce ba za ma ka gyara ba za a je a kai ka kurkuku wani a daure ka ai ka ka laifi ya fi tsanani hukunci ya fi tsanani akwai hadari ba karamin hadari ba mutum ya bar sallah yana maimaita muku nassin da yace a rama sallah man nama an salatin aw nasiyaha ne falyusalliha idza zakara bacci yayi ko ya manta ka iya cewa uzurin rashin lafiya wataƙila wannan malamai sa yi shahadi su sashi a ciki amma da ganga haka kawai kawai shi kenan kawai shi kaki kai sallah da ganga kuma a ce ka wai ka rama kuma ka zama ɗaya da kai da wanda wanda suka yi sallah to wannan ana magana akan fatiha kadai idan ka batta sallaka ta baci ko da raka ɗaya ne to wanda ya ya karanta fatiha fa ai bai karanta fatiha ba amma shi mantawa yi tsabar rudu yana gama du'a istiftahi kawai sai ya fara alam nashrah laka sadrak ya rude ko ya ma manta maimakon da tashi kawai mubasharatan sai ya shiga sura ya karanta watti ne wanda zai tun misali ko ya karanta alam na shara ko ya karanta wata sura kafin karanta fatiha to wannan idan liman ne in akwai wasu a bayansa sai su tunatar da shi siman tasbihi a in ya nutsu to sai ya dawo sai ya karanta fatiha in bai gane ba wani kawai sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin in dai limamin cikakke mai hankali ne ya kamata ya gane bai fatiha ba kenan an dora masa sai ya hau kenan zai dawo yayi tadarukin wannan rukuni kenan kaga shi ma wannan rukunin da ibari yana iya riskansa tun da bai shiga raka'a ta biyu ya shiga wata rukunin irinsa ba to yanzu a karatun da muka yi kun gane da ya tsallaka ya shiga ya shiga raka'a ta biyu fa yana karanta wata fatiyar sai ya tuno ya za a yi na'am sai jefar da ita saboda ya tsallake har ya shiga ya iso wani rukuni irinta sallarsa ta wannan raka'ar babu ita amma saboda mantuwa ne yayi saboda mantuwa ne kenan kaga zai zo ya shigo ya karanta ta to wannan kenan akwai dalilai da suke tabbatar da cewa ita sallah tana da rukunai kamar haka kafin mu zo mu fassara na farko yan uwa ku gane rukuni shine abin da yafi komai muhimmanci a sallah duk sallah gaba ɗaya abin da yafi komai muhimmanci a sallah a kula da shi shine rukuni ce kai wani a cikin tafiyan nan ai rukuni ne ana nufin in ba wani ai babu tafiyar to ita ma sallah akwai kayan da in babu su a cikinta babu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune cikin sahabbansa a a masallaci sai wani bawan Allah sai shigo ya sallah sahabi ne annabi yana kallonsa bai iya ruku'i ba kaga ya taba wani rukuni bai iya sujjada ba kaga ya taba rukuni bai iya zama ba ma shi kan bawan Allah zaman sallah ma bai iya ba kar ka manta malam mu din ma yanzu a cikin mu akwai waɗanda ba su iya zaman sallah kuma yanzu za mu karanta mu ji me hukuncin zama a sallah abin da yake rukuni ne a cikin sallaka dole ne a cikin sallaka baka iya shi ba kuma baka damu ba zaman sallah ba zaman hais ba ne ba zaman bayan a caɓa ba ne ba zaman ƙofar shago ba ne zama ne na ibada akwai kaifiya da yanayin da aka ce a yi shi ka nutsu ba da kai nake kar ka yi wasa da rukuni don za ka ɗebi shekaru kana aikata wani rukuni ba daidai ba sallar ka ba ta yi babbar magana ce ake yau ba karama ba don haka yana gama sallah ya tafi gurin manzan Allah yana sauri shi ai ya zo gurin annabi tare da sahabbai mai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya ce wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallama don baka yi sallah ba a nan gurin ina so ku gane wani abu a cikin hadisin nan kenan duk mutumin da ya lalata rukuni a cikin sallar sa bai yi sallah ba na'am annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka je ka yi sallah don ba ka yi sallah ba a ashe akwai wanda za su yi sallar a aikace a ido amma ba su yi daidai ba a yanzu wannan mutumin bai rukuin ba ne ku ba ni amsa bai rukuin ba bai sujada ba bai zaman ba kun ce yayi yayi amma yayi din ba daidai yayi ba to yau ya zamu yi da ƴan uwanmu da suna ruku'i ba daidai ba suna sujada ba daidai ba suna zaman tahiya ba daidai ba me bambancin su da wannan musi'u salatihi din wanda shi sahabi ne ma annabi ce irji'a fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah dan baka yi sallah ba komai ka yadda zaka je ka koya amma baka yadda ka koyi sallah ba ka rena ma karatun koyon sallah kana ganin karamin karatu ne kai ka wuce nan ai kana can ka shiga wasu manyan littattafai kana kana ta musu kana jayayya kuma sallah ma baka yi ba ka nutsu irji fa salli fa innaka lam tusalli in an sahabi yayi din a ido an gani amma aka ce ya koma bai yi daidai ba to akan makallahu yaya wanda ba sahabi ba ka je ka ga sallan mutanen mu ka ga yadda suke sallah zaman tahiya ba daidai ba daidai da rike dan yatsan nan abu mai sauki a sallah fa duk ba a san yawanci mutane ba san ya ake yi ba wani ya haka wani ya daga sama wani ya kafata wani kowa yadda ya ga dama yake tsayuwar sahun ya ake a ya ake dora hannu ya ake bai karanta ba kawai ya tashi ya ga ana sallah shi ma yana yi wallahi sallah ta fi karfin kai mata wannan koyi wallahi ba a koyan sallah a gargajiya haka naga ana yi sai an je makaranta yace kowa ka je kai sallah dan ba kai sallah ba malamai suka ce to wannan hadisin ai shi kadai ya isa mutum ya rike shi akan dalilin samuwar rukuni a sallah me rukuni shine abin da in ba a yi shi da kyau ba sallan ma babu ba wai ba in ba a yi ba ba ba wai in ba a yi shi gaba ɗaya ba a'a ba a yi shi a daidai ba ina so ku fahimce ni an yi shi amma ba a yi shi a daidai ba irji fa salli fa innaka lam tusalli ai ba zuwa kawai yana yana tsaye je sallama ya dawo ba yayi ruku'i yayi sujada amma duk ba daidai ba annabi yana kallon shi fa innaka lam tusalli inna wannan bayanin ne lil arkan bayani ne na rukunan isu waɗannan sallah din kenan annabi yayi tambihi akan rukunan sallah dan haka malamai suka kula Allah ya musu rahama da kawo duk ababin sallah sai su fara kawo rukunan sallah abinda suke dole dole dole ne a kula da su a iya su yanzu an ce maka karatun fatiha rukuni ne malam da yawa akwai wanda ba su iya karatun fatiha ba to ka je ka shekara talatin kana sallah baka iya karatun fatiha ba kuma baka yadda baka iya ba ka mai da sallah ta gargajiya kana karanta qur'ani da hausa alhali qur'anan arabiyyan ne ghair zi iwajin la'allakum taqiluna amma kana karanta shi da hausa baka kula da wasali baka kula da makharijul huruf gairin mangarubi mangaru sai ka je dai mangare wani mangarubi rubi rubi wala ro wala ro duk qur'ani ba wala rawani duk qur'ani duk qur'ani ba gairin mangarubi amma yau akwai limamai juma'a suke jan mutane suna cewa gairin mangarubi alaihim wala ralin wala ralin har yanzu ba mu waye ba har yanzu maliki yau madini yau madini fa ba daidai ba ne iyaka na abidu ka ji ba wa iyaka nasta kima nasta kima ba wallahi da kunne na naji nasta'in da mustaqim duka kuda sai yake iyaka na abudu wa iyaka nasta'in iyaka na abudu wa iyaka nastaqima kuma ga wajen mutum talatin a bayan suna amin ya kasu ya gama da ku wallahi kai ina gaya maka duk wanda bai iya fatiha ba kane ne bin sallah ko ubanka ne da ya haife ka saboda wallahi ko tsallaka kofar masallacin sallar bara ta yi ba duka wannan maganganun da nake gaya muku yana da hujjoji da dalilai za mu zo mu karanta su da da haka wannan sahabi Allah ya mai da annabi ya mai da shi baya ya koma ya je sake sallah a takaice malam sai da yi sau uku sallan nan annabi yana cewa koma ka sake sallah baka bai sallah ba kawai mutumin nan yaga an kure masa gudu yace na rantse maka da ubangijin da yayi koka da gaskiya wallazi ba asaka bil haqqi nabiyyan ma usinu ghairaha na rantse da ubangijin da ya turo ka da gaskiya wallahi tallahi ba zan iya wata sallah wacce tafi wannan kyau ba iya wanda na iya kenan shine annabi ya tashi da kansa ya koya masa sallah shi ne yanzu muka ɗauka muke koya to malamai suka ce wannan hadisin shi ne yake nuna maka lalle a cikin sallah akwai rukunan abubuwan da in ba a yi su ba sallah ba ta yi ba shi yasa suka yi ta bayani shi ma mai wannan littafin da ya zo duk shimfiɗan da ya mana da ya zo magana ainihin sallan sai ya ce to arkanuwa rukunai rukunanta don haka an samu wasu mutane suna magana karatu ne bari ɗan jefa muku shi saboda ku rike shi a hanya ba mamaki za ku ji wasu suna magana tunda muna cikin lokacin fitina ne wai waye kawo maganar rukuni a sallah waye maganar wajibi a sallah waye kawo maganar sunna a sallah waye kawo kaza duk wannan abin sun rugurguje su gaba daya sun ce bid'a ne ma ka ce wai kaza rukuni ne kaza kaza abin nan ka ce kaza wajibi ne kaza wai ai annabi da man bai faɗa bai ce kaza rukuni kaza kaza ba to ai gashi aikace in an ce rukuni a larabci ana nufin abin da shi yake ɗauke da abu wanda in ba a yi shi ba to abin bai yi ba don haka da bin hujjoji da dalilai aka tabbatar akwai rukuni akwai wajibi akwai sunna kamar haka gashi a cikin hadisai karatu da bincike ya tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a aikace ya mana bayani duk abin da ya kubuce wa mutum bai yi shi a daidai ba sallar ta ɓaci kamar wannan hadisin musiku salati ne sannan kuma a aikace akwai abin da ake rama shi raka'ar ake maimaitawa ga baki ɗayanta mun samu a cikin sunna akwai abin da in ka bashi yujbaru bi sujudi in ka bashi a sallah to sujjada za ka yi shine ka biya wannan laifin da ka yi kenan kaga wannan ba rukuni bane tunda rukuni an ce in babu shi babu abu to ya za a ce a rama shi da sujada duk abin da kaga an yi sujada in an yi shi da sujada ake rama shi kawai to wannan ba rukuni bane akwai abin da ma annabi yana yin rahusa in an bashi a sallah ma ba a yi ba ba komai kenan wannan yana nuna mana a cikin sallah akwai abubuwan da sallah tana ɓaci idan babu su su ne rukunai akwai kuma abubuwan da suke wajibai ne akwai kuma abubuwan da suke wato sunna ne ga misali akwai wani hadisi ana ce da shi hadisin zuliya da ne wata rana manzo Allah na karanta muku shi satin da ya wuce sallah azhar ko la'asar an idar da sallah mai raka'a hudu sai raka'a biyu sai ya koma ya je can bayan masallaci ko ya shiga ma ɗakinsa da yake zama bayan sallah ya je zauna sahabbai ba wanda ya iya tashi jikinsa ya ba su sallar nan farka hudu ne amma kuma an yi mai an yi biyu kenan su da kansu sun fahimci cewa ashe akwai abin da in an bashi a sallah sallar nan fa bata ci gaba bata yi ba shine rukuni me rukuni rukunin rakawoyin nan guda biyu wanda a cikinsu akwai rukunai da yawa su da kansu suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tunatar da shi ya rasulullahi an fayi mantuwa ko kuma sallah ne Allah ya turo a ya dauke da a rage ta yace ba a manta ba kuma ba Allah ne yace a rage ba aka ce to ayi hakuri sallallahu alaihi wasallam an yi mantuwa ya nemi tabbacin abin da zuliyadaini ya faɗa aka ce gaskiya ne haka ne yace haqqun ma yaqulu zuliyadaini suka ce eh ya zo shi ya maimaita wannan abu ina fatan kuna fahimta ya kawo waɗannan koyoyin cike kenan wannan ya nuna shi kansa annabi ya yadda kenan sallar ba ta cika ba idan ba a kawo waɗannan mai ba ba a kawo waɗannan rukunan ba mun samu a cikin hadisi cikin ayyukan sallah manzo Allah sallama yakan bar wani abu ya zo ya rama shi da wato ya kawo sujjada ashe akwai abin da ana yin su da sujjada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah wata rana bai yi zaman tahiya ba kawai sai ya miƙe ga shi shi ma yana rafkanwa sallah mai kun ya zaman tahiya ta farko sai ya miƙe ya yi kabbara ya shiga raka'a ta biyu da ta uku ko sai suka subhanallah subhanallah subhanallah su suna zaune shi kuma liman yana tsaye kun gane yadda kadiyar take kuwa suna zaune su suna ganin ai yanzu za a yi zama ne na tayya na farko shi kuma ya rabkana ya miƙe ya shiga raka ta uku to da me ake ake ganar da liman in yayi kuskure a sallah tasbihi in mata ne tasbihi saboda kada muryarsu ta dagu ta zama fitina manzo Allah da ya ga ya riga ya mige ina so kula da wannan hukuncin sallan dan shi ma zai bayyana mana wannan abu kawai iya cikin sallar haka ya juya sai ya sai ya musu haka suna shi ya, ya miƙe yana ya kabbara yana raka'a ta gaba suna subhanallah shi kadai ne a tsaye a masallacin sai ya gane cewa ashe bai zaman tayya ne na farko ba sai ya haka fa ashara ilayhim an qumu sai nuna musu ku taso to kaga wannan ma yin hakan kenan yana nuna ashe akwai aikin da baya bata sallah saboda ai ya nuna musu mai ku taso ku taso ku taso to sai suka tashi suka bi shi to yanzu ya zai annabi ya bar wani abu a sallah ya bar wani abu a sallah kuma an ce ya dawo bai dawo ba sai ya ce a tashi bayan an gama wannan sai aka ga ya yi sujjada daga nan sai malam fikir suka ce to ashe akwai wani aikin da in a sallah ne aka bashi in a sallah idan aka bashi a sallah to kenan ana iya rama shi da sujjada zaman tahiya ta farko ita in baka yi ta ba tun da ba rukuni ba ce kar ku manta da na gaya muku in rukuni ne ba za fa a yadda ba to zaman ta yin nan ta farko tun da ba rukuni ba ne ya ce a to ku taso ku taso ba komai to yanzu ya za a gyara wannan sallah wanda ya yi sallah mai raka'a hudu bai yi zaman tahiyan farko ba kurin imike yana gamawa sai sujjada wacce sujjada ya yi ba ji kai yanzu a calculation da lissafin ka zaka ce ya rage ne ko ya rage ko me ya rage a zaman tayya ko to ba rage yayi ba a haka a baki za a ce rage ne ƙari yayi kafin ya yi ragin sai da ya yi ƙari me ƙarin wannan miƙe wanda ya yi ya shiga raka'a ta uku wurinsa ne miƙewa? a wannan wurin wurin ne ne zamantayya ne to kenan ƙari ya yi da haka sai su jirar ba'adi sai ta ƙwace ta kori ƙabli sai aka zo aka yi mai sai aka yi ba'adi to daga nan aka gane a to yaya aka yi bai maimaita wannan zaman tahiyyar da bai yi ba suka ce yau ai ai zaman tahiyya ai ba rukuni ba ne sujada kawai za a yi ya wadatar kaga yanzu sallar raka'a hudu ne aka yi zama ɗaya amma an gyara kuskuren da aka yi da me da sujada ba ci za mu kan ita kanta hukuncin sujada ba diya ake sabanin malamai da wanda ma suka ce kar ma a yadda a yi ta da wanda ma suka ce iya rakan wanda annabi yayi kawai shine za ka yi badi sauran abubuwa wa man naqasa wa zada sajada qabla salami wa man zada sajada ba'da salami wa man naqasa sajada duk dai zamu mu tattauna kan kai bari da fitan mana da wani hukunci yanzu me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi aka ce subhanallahi bai dawo ba ashe liman wani lokacin ko an mai tasbihi ya kamata yana da dama ya doge ya kidawowa suka ce abun a fili yake zahiri ne suka ce ai ita zaman tahiyyan nan ai sunna ce an gane wannan tsayuwar da ya fa karatun fatiha ne fa da tsayuwa domin karatun fatihar rukuni ne suka ce yo yaya za a yi sunna ta samu ƙarfin da za ta jawo rukuni ai rukuni ya tafi ai ƙarfin rukunin ya fi ƙarfin in dai ka riga ka shiga rukuni ba ka dawa kan sunna kun ji wani fikin duk lokacin da ka shiga wani rukuni to wannan sunna da ka bari ba ta isa ta dawo da kai ba sai dai karama wannan sunnan da ka bari da me da sujada wai kuna fahimta na kuwa ku gane fa yana da muhimmanci kabbarar da ake yi idan aka tashi daga raka'a ta biyu za a shiga raka'a ta ta uku kabbarar mecece tambaya nake in kai zaman tahiya za ka miƙe ka shiga raka ta uku wannan kabbarar ta me ta shiga ina ne na'am ta shiga raka ta uku ne ko to to yaushe kamata ka yi ta kana zaune kana zaman tiyan za ka yi allahu akbar sai ka miƙe ko ku sai ka gama miƙewa chat to akwai yan kana zaunawa kana zaune ka yi ta akwai to anan to akwai sai ka miƙe ka yi ta akwai su malikiya suka ce haba yaya za a yi wannan kabbara fata rukuni ce yaya za a yi sunna ta fara jawo rukuni kabbarar rukuni ai sai ka miƙe chat sai ka buga kabbarar rukuni raka'a ta uku kaji wani ce gaskiya ne to shi ma wannan wani sabani ne za mu zo mu tattauna a kai ita sallah tana da wato matsaloli da yawa a cikinta kan na tafi da wani wuri mu dawo inda muke tattaunawa yanzu anan in kun fahimce ni kenan akwai wani laifin da idan aka yi a sallah ko aka bar wani abu a sallah ana iya rama shi da me da sujjada kenan mun gane kenan dole akwai rukuni kuma dole akwai sunna yaya za a yi wa mutane bayani su gane bambancin wancan da wannan sai a gaya musu da suna la mu shahata filistina dan an faɗi suna ba wani abu bane sabo aka kawo a cikin addini ina fata ana fahimta yawwa bayan wannan a du'a ul istiftahi salah addu'ar buɗe sallah wata rana wani daga cikin sahabbai abu huraina ya ce ya rasulallahi bi abi anta wa ummi ara'aitaka sukutaka baina takbiri wal qira'a ma taqul don Allah ku ji wannan karatu Abu Hurairah ne wata rana ce ya manzon Allah wai ni sallallahu alaihi wasallama wai shirun nan da kake in kai kabbar harama sannan kuma kafin ka fara karatun Fatiha ni ina jin kana wani shiru wai me kake faɗa kaga wannan yana nuna cewa Abu Hurairah ya dade yana yin sallah baya karanta du'aul istiftahi salah addu'ar bude sallah baya karantawa don shine ma yaga to annabi in yazo kabbar sallah sai yi wani shiru sannan sai aji ya kama karatun Fatiha shine sai ya ce wai annabi wai me kake faɗa ne sai annabi ce ya ce masa a cewa nake Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yanqa thawb al-abyad min ad-dams Allahumma sallim bi khataaya bil ma'i wal thalj wal barad har zuwa karshe da dukkan addu'o'i na bude sallah to daga nan malamai suka ce ya tabbata da yawa daga cikin sahabbai kurin in sun zo kabbara sallah suna kabbara me suke fara yi karatun fatiha ba sa yin addu'ar buɗe sallah. Me yasa ba su sani ba, sai da suka sani sai suka ɗauke ta. To yanzu kenan, ashe du'a'ul istiftahi salati ba rukuni ba ne a sallah, ko rukuni ce, inda rukuni ne manzo Allah zai ce tab, to ka je ka sake duk sallolinka don ba kai sallah ba. Ya ka ga bambancin amsar, sai ya gaya mai ga addu'a da yake yi, kawai shi kenan kuma sahabbai sai suka ɗauka daga nan wasu suka koya in ka ga dama za ka iya cewa abu huraira a lokacin nema kawai ya san du'a'o istiftahu salam kuna tare da ni to ku buɗe littafin ku ji abin da mai littafin ya ce malam ya ce arkanuwa rukunnan sallah ko yanzu in nace muku rukuni kun san me ake nufi wato da'aimu shay imadu shay abin da yake ɗauke da wani abu abin da yake riƙe da wani abu wanda idan babu shi ba sallah kuma shine al-aqwa al-janib al-aqwa lish-shay alladhi la yaqumu shay'u illa bihi abin da yafi karfi a jikin komai wanda in babu shi babu yanzu keke me rukunin keke taya sangalali wannan sangalali mai triangle din nan guda uku in babu shi akwai keke ko yaro ne zai keken yara sai ya wannan guda uku mota man gana ma zaka yi cire mata rukunanta to sallah ma tana da rukuninta sai malam yace alqiyamu tsayuwa jama'a ku gane wani abu guda daga cikin rukunan sallah mutum yayi sallah a tsaye asalin sallah asalinta a tsaye ake yin ta ba a zaune ba duk wanda kaga ya sallah a zaune to larura ne ko kuma idan nafila ce wanda ita ma za mu zo mai magana akan hukuncin sallan nafila a zaune dole in za ka yi sallah ka yi a tsaye saboda Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi wa qumu me wa qumu ku miƙe lillahi qanitina ay sakitina tana magana ne akan sallah wanda Allah ya ce yusalli al-maridu qa'iman mara lafiya zai sallah ka ji fa yusallil maridu mara lafiya yayi sallah ka'iman yana tsaye fa illam yastati fa qa'idan idan ba zai iya yi ba yayi sallah a zaune fa illam yastati fa ala janb in ba zai iya ba yayi a kashin gine kenan hatta mara lafiya asalin sallar sa me zai zai yi ta ne a tsaye hadisin bukhari da imam ahmad da abu dawud sai in ba zai iya ba ne duk wanda yake sallah yanzu mun shigo hukuncin sallah masu sallah akan kujera ke ba wai haka kawai fara'ayi ne mutum zai zo ya dauko kujerarsa daga gida yana yawo da ita da an zo sallah kuri ya kafe ya zauna ba za mu zo mu karanta hatta kabbara harama kabbara harama ta Allahu akbar din nan wallahi duk wanda yi ta a tsaye a zaune ba ta yi ba saboda a cikin da ku karanta wal qiyamul ha tsayuwa domin me me ma'anan walƙiyamu laha ana nufin cewa ba a yin kabbara harama dole sai a tsaye Allahu akbar kana tsaye har suka ce mutumin da yake zaune a cikin sahu a gane yana zaune a cikin sahu yana yana yana azkar yana zikiri kurin sai aka kira sallah iya zaune sai aka kira sallah sai liman ya zo sai ya kabbara sallah kawai wai yana zaune sai haka Allahu akbar sai ya miƙe suka ce badalar salatu sallar sabaci me yasa li annahu taraka rukunan ina so ku gane karatu nan kenan duk wanda ya bar rukuni sallarsa ta ɓaci ko kuma ya kawo wannan rukunin da ya bari kenan in ta kuskure maka kana zane zaman tasbihi ko zaman karatu ka bar haramanka ka yi ta a tsaye ko kuma ma baka gama miƙe ba Allahu akbar sai da ka miƙe sai ka yi ta ko kuma kafin ka miƙen ka yi suka ce asali malam fiqh suka ce alqiyamu yasbiqu takbir alqiyamu yasbiqu takbir tsayuwa tsayuwar kabbara haraman nan sai an tsaya can sannan sai ake haka aikin annabi ya tabbatar haka aikin sahabbai ya tabbatar to nan malam sai ya ce menene alkiyamu tsayuwa Allah ya ce a tsaya a sallah don haka tsayuwa a sallah a yi sallah a tsaye a sallah rukunin min arkanin salati rukuni ne daga cikin rukunin sallah da a ce mutum zai yi sallah a zaune haka kullum sallar farilla ya zo ya zauna ba wani uzurin da shari'a ta karba wallahi sallarsa ba ta yi ba yaran ƙanana ma da suke sallah a zaune don sallar ba ta zama wajibi ba ne a kansu amma abin da zai baƙanta maka rai da jahilci ka je wasu masallatan ko musamman ƙasashen larabawa sai ka ga mutum da ƙarfinsa da lafiyarsa zai faje ya yi ɗawafi fa ya yi ɗawafi zagaye bakwai ya yi ɗawafi zagaye sha hudu ya yi tafiyar safa da marwa kawai in an zo sallah kawai saboda malbarance shaki ba malalaci ne kawai sai kawo yar kujera duk an ajiye kujera a harami kawai kowa sai zo kabbar sallah wallahi duk mutumin da ya sallah a zaune yana da ikon ya yi sallah a tsaye sallarsa bata yi ba menene iko in dai har ciwon jikinka ko gangan jikinka zai iya baka dama ka jure ka yi ta a tsayen nan to lalle ka yi ta a tsaye suka ce idan ƙarfinka da aka baka za ka iya yin minti biyu ne a tsaye to bai halatta ba ka yi kabbara harama a zaune sannan kuma ka yi sallah a zaune sai dai ka yi ne ka yi kabbara haraman nan a tsaye kuma ka ci gaba da jira sai minti biyun nan ta yi in za ka fara tutuwa sai ka me sai ka zauna a kan kujerarka ba a zuwa a kawai mutum yana da damar da zai iya yin sallah a tsaye kawai ya yi ta a zaune Da haka sallar farilla rukuninta ne ka yi ta a tsaye to wanda yake cikin dirgi fa lafiyarsa kalau wanda yake cikin mota fa to shi wani aina yasa tuyul qiyam ai ba zai iya tsayawa ba me yasa akwai hadari a cikin tsayawar nasa a taka birki ya fadi ko kuma wataƙila wani abu da ya faru to kaga wannan yana da mai yana da uzuri don haka masu sallah a zaune kowa ya binciki kansa matukar kana iya sallah ina magana akan farilla jama'a farilla matukar kana iya sallah a tsaye kai ta a zaune wallahi baka da sallah kenan ka tuna watakila kana iya zuwa a layin banki layin atm a layin banki zaka ciri kuɗi kai awa ɗaya a tsaye amma a masallaci kuma fa baka iya yin sallah me a tsaye sallar minti 15 ka tambaye kanka kenan bawa kai uzuri da gangan mutum ya sallah a zaune ba karamin hadari bane na gaya muku ko annabi cewa yusalli marid fa marar lafiya aka ce yusalli qa'iman a tsaye in ba zai iya bane zai yi a zaune in ba zai iya ba yayi a cikin gida to wanda yake da lafiya ba haka kawai wallahi sallan nan tsawaita ake ni baran zauna in dai farilla ne in ka kuskura ka zauna wala baka da sallah to amma nafila ta halatta mutum yayi sallah ya sallace ta a zaune ko da ba uzuri nafila ko da ba uzuri zai iya sallanta a zaune amma fa ya sani yana da rabin zladan wanda yayi ta a tsaye yanzu ba za mu yi sallar isha'i ba ba za mu yi shafa'i da wuturi ba wanda ya ga dama a cikinku ya ga yana da kasala ko dan hutu ne shi ya kabbara sallarsa a zaune ko kuma yana da uzuri yayi a zaune ko haka kawai ma kawai shi baya so ya tsaya yayi a zaune amma ka sani in wancan ya samu dubu ɗaya to kai fa ɗari biyar ne manzo Allah ne faɗa hadisin Bukhari yace mai sallah a tsaune yana da rabin ladan mai sallah a tsaye dan haka al'udur maqbulun ne ko gairar al'udur ma maqbul ne in dai sallar nafila ne in bai da uzuri yana da rabin ladan abin da mai sallah a tsaye to shikenan to idan yana da uzuri fa idan mai sallar nafila yana da uzuri yayi sallah a zaune to shi kuma yana da full lada ha a farilla ma ba an bashi dama ya sallah a zaune ba saboda yana da uzuri to ballanta na nafila nafila in yana da uzuri yayi sallah a zaune yana da me yana da full ladansa yana da cikakken ladansa um, sai malam ya ce wa taharim rukuni na biyu a taharim zan zo in daɗa ƙara fashin baƙi da bayani wani sati mai zuwa akwai hukunce-hukunce da yawa akan tsayuwa a sallar nan yanzu wannan ina ɗan shafa su ne amma za mu zo daki-daki ɗaya bayan ɗaya saboda mu fidda duk wasu matsaloli na kan tsayuwar sallah na yi bayani inda na fila yanzu ƙiyamun lailanka in ka dama ka yi ta a zaune tarawihi da tahajjud ɗinka ka yi ta a zaune ko da yake wasu malaman suna cewa idan liman ɗinka a tsaye yake ka yi a tsaye kenan ya jaza maka ko na filarci kenan wannan ga wanda bai da uzuri kenan idan a zaune ya sallah to kai ma sai kai a zaune ko kuma faka'iman kai tunda shi yana da uzuri sai kai a tsaye to duka zamu zo insha Allah shine da zan ce muku akwai wasu matsaloli na yin sallah a tsaye ya wance yana tsaye wannan yana zaune wance yana tsaye wannan yana zaune amma dai na gaya muku al'amrul asasi na dole at-tahrim menene yasa aka ce kabbara harama takbir tahrim tahrim daga daga haram ne ayi me ya kawo alakar kabbara harama bahaushe ne yace kabbara harama wai ya dan yake na mai kun yace kabbara haram ko haramci sai yace a harama to sai canja ta kabbaran niyya ai wani ya dau harama ko ko ko ko ko ko niyyar umra da aikin haji da ake cewa tahrim akwai dalilin da yasa ake faɗa ana nufin duk wanda ya kabbara harama Allahu akbar to wannan kabbarar ta haramta masa abubuwan da da suka halarci gare shi ne ita kabbarar tana haramta abin da da halal ne a gare ka shi yasa aka ce takbiratul ihrami ko wattaharimu laha kaman cin abinci haram ne halal ne kafin kai kafin sallah ka ci abinci ko amma duk wanda ya Allahu akbar a lokacin in ya ci abinci ya ce haram shan ruwa mutum yana sallah kawai ya ɗauki ruwa ya kwakwada ya aikata haram sannan tafiya ba a tafiya a sallah da ka yi kabbar harama ba a tafiya shi ma haram ne da wasu abubuwa da ba waɗannan ba sannan an ce da ita at-tahrim ne fasara na biyu daga ihram niyya saboda tana taimakawa mutum ta sa ya ɗauki niyya na shiga cikin ibada kamar yanzu mai yin umra ko mai yin aikin hajji an ce da ihrami ihrami ne saboda yana taimaka masa ya kulla niyyar fara umra ko aikin hajji cikin annusuk kenan tai at-tahrim kabbara harama an ce takbiratul ihram me yasa aka ce takbiratul ihram kabbarar harama kabbara kawai ake so kai kenan me kabbara Allahu akbar Allahu akbar da wani zai zo ya faɗi wata kalma ba wannan ba shi ma sallarsa ba ta yi ba a bisa zance mafi inganci banda mazhabar abuwa ne ba da wani zai zo ya wani zikiri ba Allahu akbar ba kamar ya ce in ya zo sai haka subhanallah ya kabbara kaga ai ya ambaci Allah wanda yace Allahu akbar ma ba Allah ya ambata ba shi ko wanda yace subhanallah ya kabbara ya nade hannu ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ya kama karatu ko ar-rahmanu akbar al-maliku akbar a Allahu ba sunan Allah bane ar-rahmanu ba ba sunan Allah bane al-quddus ba ba sunan Allah bane as-salamu ba sunan Allah ne as-salamu akbar duk wanda yayi wata kalma ba Allahu akbar ba kabbara haramansa ba ta yi ba da ma ya ci gaba da harkokinsa kullum to amma wasu malamai suka ce wai za a iya cewa tunda Allahu akbar ne ake cewa to zaka iya cewa Allahu ajal a Allahu akbar ba ana nufin Allah mai girma ba to Allahu ajal ma ai Allah mai girma ne Allahu ajal ba kana cewa jalla wa azza ba ba kana cewa azza wa jalla ba Allahu ajal kaga yi kusan duk ma'ana iri ɗaya ne yi to don a nuna maka malam ita shari'a ba a yin ta da molanka abu na biyu dole abu annaba da aikinsa da ya faɗa waɗanda suka ce a to a jin ma'anar ɗaya ne aka ce a ba a taɓa samun annabi ya taɓa tun duniya da ya fara yin sallah bai taɓa faɗan wata kalma ba Allahu akbar ba ta ya wani zai ce Allahu ajal ko Allahu a'lamu lam tanaqid salatuhu sallarsa bata kullu ba kuna tare da ni to sai fatiha malai ce wal fatihatu karanta alhamdulillahi rabbil alamin rukuni ne dole ne akan liman dole ne akan mai yin sallah shi kadai dole ne amma akan mamu akwai sabani shin yanzu an jima kaɗan za mu zama mamu za mu bi liman a sallar isha'i an gaya mana dole dole kuma dole fa ba wai sau ɗaya ba kowace raka'a ba ta yiwa ba a ma cewa raka'a raka'a sai an yi fatiha to mai sallah shi kadai ba mu da damuwa liman ba mu da damuwa to amma wanda yake bin liman fa shi ma akwai saɓani mai ƙarfi a kai wasu suka ce liman ai tirela ce ai ya ɗauke ma komai ai wasu suka ce a'a manzon Allah ya ce duk wanda ya sallah bai yi fatiha ba bai da sallah kuma a ciki bai ce a hadisin nan bai ce banda wanda yake bin liman ba shi ma wani rikici ne mai zaman kansa wanda za mu zo mu karanta akai insha Allah ta'ala mamu akwai sabani amma liman ba sabani mai sallah shi kadai babu sabani suna ta nuna mini lokaci yayi to gashi kuma ba mu zo inda ya kamata mu zo ba amma dai mu bi a hankali saboda sallah ne barin da aka ta'ala insha Allah abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuba harshe ina neman afuwar Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh